إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله ما استعاذ kewar rayuwar aure Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa da fahimtar abin da za mu yi amfani da shi domin mu taimaki addinin mu mu taimaki zira'ar mu baki daya Allah subhanahu wata'ala kuma ya sa mu fahimta mu yi amfani da shi ƙarƙashin wannan ƙungiya mai tarin albarka wato Nisa Usunna ta Katagum Local Gamman tare da shugabar mu malamar mu Amira ta wannan ƙungiya wato malama Zainab Aminu Halluru Allah subhanahu wata'ala ya bata ikon faɗa mana daidai mu yi amfani da shi don mu samu dada baki daya tare da yayarmu mamanmu mai wannan masallaci da ta wakafi a mahaifinta wato masjida sheik abubakar ali allah subhanahu wataala ya bata lada shi kuma allah kai mishi ladan cikin kabarinsa ubangiji allah sa amfana fiye da wadda take tsammanin za a samu amfani mun dan bata lokaci sakamakon akasi da aka samu na ababen sauti to muna ba ku hakuri allah hakuri insha allah yanzu za a dora kamar yadda aka saba Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada Allah hada ma cikin mizani baki daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبد الأمانة وبلغ الرسالة والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu damar halartar wannan majalisi mai albarka wanda muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara daga irin abubuwa da muke hoɓasa a kai don neman dacewa ya sa mu cimma gaci cikin yardarsa da amincinsa ya kuma sa albarka a dukkan zaman da muka yi ya kuma zame mana a wasila a nan gaba insha Allahu muna fata Allah ta'ala ya ƙare mu da juna domin kullum muna ƙara faɗa majalasi ne na ɗaliban ilimi a mu ƙari juna muke so yana daga dalilan da yake sa wasu lokutan sai mu dinga mai da abun kaman mu ma muna jiran wasu a ƙaruwa daga gare ku muna fata Allah ta'ala ya sa mu ƙari juna kuma Allah ya sa yanda muke hallara a wannan majalisi mai albarka da mu da ku da masu sauraron mu da masu gurin da waɗanda suka assasa da waɗanda suka ba da shawara da waɗanda suka yi taimako da masu riko da gurin da masu kiyaye shi da masu saka kwandalarsu domin su masu dace a cikin Allah ta'ala dukkanmu ya haɗa mu a cikin jannatul firdausu don girmansa Allah ta'ala ya mana afuwa za mu ci gaba da karatu kamar yadda na gaya muku kullum mukan duba abubuwan da suke gabanmu kamar wanda ya shafi ko kisa-kisan da suke gabanmu ko tambayoyin da suke gabanmu menene yanzu muka fahimta mata suka fi a matsaloli a kayi sai mu duba mai Allah ta'ala ya ce a wannan bangaren me muka bari ya janyo matsalar take faruwa kamar yadda na faɗa a tun ina ga tun a wancan zama na ce zaman mu na gaba za mu taɓa wasu haƙoƙi na ƴaƴayenmu marayu da suke faɗa cikin halin ha'ula'i wanda sakaci ne namu na iyaye mata da dama daga cikin marayunmu inda a ce za a tsaya a karɓar musu haƙƙinsu su da iyayensu suka bari to wallahi da ba sa cikin halin da yanzu suke ciki muna da kisa sai iri-iri wanda mata sai mu ce muna jin kunya kar a ce mun yi hayaniya kar a ce mun yi ƙara kar a ce mu muka ce wani abu akan gadon wance kowa ne sai mu bar gadon ya saraya yaran su zo su shiga halin haula su taso ba karatu ba ciyarwa mai kyau alhali 'yan uwan mamaci sun danne dukiyarsu to mu gane Allah subhanahu wata'ala ya yi mana umarni da raba gado da karɓansa shari'a ce ba wai wani abu ne fararre ba kada ki maida kanki cikin jahilci ki zalunci ƴaƴanki ke ki wahala su su wahala muna fata Allah ta'ala ya sa mu fahimci abin da zai kare mu bismillah ya kamata mu tashi daga ayar innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
Allah subhanahu wata'ala ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman wayannan wayanda suke cinye dukiyar marayu tare da zalunci ma'ana dukan wani wanda zai zauna a kan haƙƙin maraya bisa ganganci da son zuciya da zalunci Allah ta'ala ya ce innama ya'kuluna fi budunihim nara ya sani cewa yana ci a cikin cikinsa ne wutar jahannama ba dukiyar yake ci ba shi yake ganin dukiya yake ci Allah ta'ala ya ce ba dukiya yake ci ba yana cin wuta ne sannan ya ce wasu ya launa sa'ira da sannu kuma za a jefa shi cikin wuta ta sa'ira bayan a duniyar ma lokacin da kake cin dukiyar Allah ya ce ka kaddara ba wai dukiyar kake ci ba wutar jahannama kake ci tun kana duniya kenan madadin jin daɗinta ka gane azaba kake ci ma kanka kuma sakamakon ranar alkiyama shine wutar jahannama domin Allah ta'ala ya tsani mai cin zaluncin maraya Allah yana son mai kyautata wa maraya to kai baka kyautata ba baka taimake su ba har kuma sai ya zama nasu kake zama a kansa kake cinyewa Allah ta'ala yake maka bishara tun daga duniya ka gane kana cin wutar jahannama ne so har ke mace idan har kina da dalilin da zai sa ki riƙe wani kuɗi na maraya ko wata kadara ta marainiya sannan ki shigo da zalunci ciki to ki gane kima wannan hukuncin zai iya taɓa ki wala Allah kina da marayu biyu a wani gida bari tun da mu damuwar mu ya za mu mu kufte ko kina da marayu biyu a baya suna da gida ko suna da wata kadara wata tasu ce yanzu kin yi aure a gidan wani mijin da yake da rufin asiri ya ɗauki al'alarki wacce dukiyar ta marayu ce ki ci gaba da adana musu har lokacin da suka kai hankali su karɓi kayansu. A'a sai ya zama yanzu baki da ƙarfin da za ki iya riƙe su to ki ci daga dukiyar ki riƙe su karatunsu, ciyarsu, lafiyarsu, sannan a dinga cinta cikin adalci ba almubazzaranci. Kar ki ce ni uwarsu ce. Duk da ke uwar ce ki gane ke ma tattalin dukiyar maraya haƙƙi ne a kanki. kuma muna wasa da wannan damar muna sakaci da ita sosai shi yasa ba ma ganewa cewa muna cin azabar Allah ne muna fata Allah ta'ala ya sa mu dace
yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له فإن كان له إكوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريدة من الله إن الله كان عليما حكيما
saboda darajar gado da girmansa a gurin Allah subhanahu wataala bai bari sai a nan duniya ne za a yi kasansa ba shi ya kasa kayansa ya saukar wa annabinsa mai daraja wasiyarsa. Allah ta'ala ya ce, Yusi kumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala yanayi muku wasiya game da iyalanku, ‘ya'yayenku kenan, ƙoli zakar misali hazzil unsayen. Namiji yana da kasan ‘ya'ya mata guda biyu, fa'in kunna nisa'an fauƙas natain, amma idan sun kasance ‘ya'ya matan sama da guda biyu ne, ma'ana ba namiji kenan a cikinsu falahunna sulusa mimma tarak to suna da biyu bisa ukun dukiyar ubansu kusan mu mata yanzu mun kare idan kika yi ta tara 'ya'ya mata sai a ce ina ai har yanzu biki cinye gadon wani ba to an ce suna da kaso biyu cikin ukun dukiyar me kika rasa amma sai kiga wai saboda biki aifi ɗa namiji ba mun kare muna ta faman faɗi tashi wai saboda me ai biki cinye gadon mai gidan ba alhali biki sani wala Allah ki mutu ki bar shi ki bar shi da dukiyarsa ya auro wata kuma wanda bata aifan ba kuma ta zo ta ci abin da za ta ci a jiki so kullum mu dinga kyautatawa kanmu mu zato mu gane cewa babu wanda Allah ya masa alƙawarin shine na ƙarshe ko shine na farko babu wanda ya san gawar fara inji Bahaushe ko yace wa in kanat wahidatan idan kuma ƴa ɗaya ce kika aifa a gidan mijinki mace babu wasu ƴaƴan ba namiji kenan ka falhan nisif to tana da rabin dukiyar mahaifinta rabin dukiyar mahaifi bayan da ke kin karɓi kasanki me karayar ma a cikin wannan tafiyar mata amma da dama mata sun karaya a wajen cewa a baka aifi ɗa namiji a gidan ba ji kake kaman ma Allah bai maka wata ni'ima ba Allah ta'ala ya sa mu dace wali abuwaihi li kulli wahidin minhum as-sudus iyaye da uwa da uba suna da ɗaya bisa shi daga cikin dukiyar magidancin da Allah ta'ala ya karbe shi ke kina da ɗaya bisa shida mahaifi yana da ɗaya bisa shida idan ɗanku ya mutu mimman taraka in kana lahu walad game da abin da shi marigayi ya bari amma idan ya kasance yana da ɗa ma'ana ya aifi kenan in yana da reshe suka ce inji wasu malama ko fa in lam yakul lahu waladun amma in ya kasance bashi da ɗa bai haifu ba kenan wa warsahu abawahu masu gadansa iya iyayensa ne uwa da uba aka ce fali ummihi sulus to uwarsa ba ɗazu an ce za a ta karɓi ɗaya bisa shida ba yanzu za ta karɓi ɗaya bisa ukun dukiya ne uba kuma sai ya karɓi biyu bisa uku kenan amma saboda adalci irin na Allah ta'ala sai ce fa in kana lahu ikiwatun amma shi marigayin idan yana da yayu da ƙanne ƴan uwa kenan ko to fali ummihi sudus uwar sai ta karɓi ɗaya bisa shidanta wanda wancan kasan kenan aka bata na farko shi kuma uba mai ake nufi zai ɗebe kaso biyar ɗin nan da suka rage. Ɗaya bisa shidan zai ɗauka, za ta ɗauka. Wancan kasan na shi uba ne, ba kuma fa ‘ya'yan zai rabawa ba, a'a. Ai Allah ta'ala yana da adalci da shidan ɗawainiyar gida. Aka ce in yana da wasu ‘ya'yan kenan marigayin ƙaddara shi ne babba a gidan. Ya mutu yana da ƙanne da yayo amma ubansa yana raye. Allah ya san duk ɗawainiyar da da wancan yayin ya ɗauka yanzu ta sake dawowa kayanwa mahaifi mu mata kullum yan likiba ne ko mu attachment ne za a ba mu namu mu sa a jakar mu gobe kuma duk mu ƙara jira a kawo cefa ne mu ci haka ne yawwa shi yasa Allah yake fifita mazan akan mu domin me mu raba mu suke yi duk da kina da gona tare aka raba muku ga kasanki ga nasa in ya noma tasa sai ya kawo gida a ci abinci ke in kika noma taki sai ki kasuwa da shi abin da yake faruwa kenan za ku ga mu yawanci ma mun tashi sai mu ce bari mu roma riɗi na mun kuɗi muke so ko bari mu gyaɗa shi ku bawan Allah sai ce bari ya dawa bari ya mai gero abinci yake nema a gida so ku gane adalcin Allah a cikin komai har akan kanka ya saita maka rayuwa Allah ta'ala ya samu dace yace in ba'ad wasiyatin amma mi bayan wasiya yusi biha wacce aka yi ta audainin ko kuma bashi abin da yanzu ba ma duba kenan mamaci in ya mutu ba zancen me ake bin sa ake yi ba me ya bari ake yi tunani me zan samu me zaki samu shari'a kuma cewa tace a fara biya masa bashi sannan a duba wasiya ita ma wata abar da muke tsoro kenan ba mu cika yin wasiya ba yanzu dukkan nan na san ba wata za ta ce ta taba cewa in ta mutu a yi kaza da kaza imma akan dukiyarta ko akan ƴaƴanta ko akan wani abu na rayuwa ko a yaran ki ce kin bar musu wata siya wanda idan na mutu ku yi kaza ku yi kaza ba ma yi ku san me sirri saboda muna tsoron mutuwar ji muke kamar in mun yi wasiyar goban sai tafiya annabi ya ce mumuni kada yayi kwana biyu bai rubuta wasiya ba bin umar ya ce tun da ya ji wannan hadisin a gurin annabi bai taɓa kwana bacci dare ɗaya ba tare da ya rubuta wasiya ba duk kwanciyar da zai yi sai ya rubuta wasiya saboda yana tunanin wala Allah gobe ba zai tashi ba in ya ga ya tashi gobe kuma duk sai ya sake rubuta wata wasiyar so mu kuma gaskiya ba ma yi kuma tana da tasiri a cikin shari'a sabon Allah ya yi ta nana ta cewa wasiya wasiya mutanen mu yanzu gaskiya ba ma wasiya sai ɗaiɗai ko wanda Allah ta'ala ya sa suka hau kan tafarki madaidaici Allah ya samu dace Allah ta'ala ya ce aba akum wa abna akum da ƴaƴayen naku da iyayen naku la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an babu wanda ya san wane ne zai zama an fara cin amfaninsa kun fahimci kalmar anan yanzu ke a matsayinki na uwa biki shina ba mahaifinki ne zai fara mutuwa ki ci gadansa ko kuma ɗanki ne zai fara mutuwa ki ci gadansa a ina ne za ki samu wata farillar da za ta amfane ki babu wanda ya san wai gawar fara in ji bahaushe ko to aka Allah ta'ala ya ce faridatan min Allah wannan farillar daga Allah ne inna Allah kana aliman hakima lalle Allah mai sani ne kuma mai hikima ne Allah ta'ala ya samu dace
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وسية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وسية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وسية يوصى بها أو دين غير مدار وسية من الله والله عليم حليم
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun Allah ta'ala ya ce ku mazaje tunda annabi ne yake karanta wannan fatawar ko kuma kenan yana karantawa sahabban su ne to in yace ku da sahabbai yake kenan da maza ake maganar ko walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matan ku suka bari illam yakul lahunna waladun idan me idan ba su haifu ba in ba su da yara walakum fa in kana lahunna waladun amma in sun kasance suna da yara falakumur rubu'u mimma tarak to kuna da ɗaya bisa hudun abin da suka bari min ba'di wasiyatin yusi na biha audain bayan wasiya wacce kuka yi ku mazajen kenan audainin ko kuma biyan bashi walahunna rubu'u mimma taraktum sannan me su ma matan suna da ɗaya bisa hudun dukiyar da mazajensu suka bari. Mace idan ke ɗaya ne a gidanki mamijinki ya mutu, kina da ɗaya bisa hudun dukiyarsa. Idan kuma ku uku ne hakanan za ku raba ta, in ku hudu ne ma hakanan za ku raba ta mata ba a canja kasan namu. in ke ɗaya ne ma matsayin mace kike in ku huɗu ne ma matsayin mace ɗin dai ba a rabawa kar ku ce ku kuna da yawa amma wani dalili yake janyowa ba za a ci wannan kaso na fuɗin ba yace mimma taraktun gama da abin da kuka bari in lam yakul lahunna lakunna waladun idan sun kasance ba su haifu ba kenan fa in kana lakum waladun idan kuma kuna da yara falahunna sumunu mimma taraktun ɗaya bisa hudun za mu ci wannan kasan ne idan mai gida bai haifu ba amma idan mai gida ya haifu to kasan mata yana kuma ɗaya bisa takwas ɗaya bisa takwas kuma koda ku hudu ne min ba da wasiyatin tusu na biha audain bayan wasiya da magidantan suka yi ko kuma me ko kuma bashi ku dubi yadda Allah ke ta maimaita wasiya da bashi a cire bashi a cika wasiya kamar yadda na ce mu kuma ban ma yin wasiyar ma gaba ɗaya ko wa in kana rajulun yurasu kalalatan idan kuma ya kasance namiji ne wanda bai haifu ba gaba ɗaya bakarara ce in ji bahaushe ko awim ra'atun ko kuma mace ita ma wacce bata haifu ba walahu akun aw uktun amma tana da ƴar uwa ko ɗan uwa falikulli wahidin minhum sudus to kowane ɗan uwan da ƴar uwar za su samu ɗaya bisa shida a cikin dukiyar ɗaya bisa shida mata da maza a nan malaman a tafsiri suka ce ana nufin lu'ummai kenan waɗanda uwa ce ta haɗa ku domin idan uwa ne ta haɗa ku ba a bambanta lizzakar misal hazil unsayin a wannan gudun rabon a bawa maza sun fi na mata in uwa ce ta haɗa ku ai kuna nan kuna rinjayen ɓangaren uwa saboda haka duk za ku cika so ne daidai da daidai mata da maza fa in kanu aksara min zalika fa hum shuraka fi sulus amma in suka wuce wannan adadin kenan suna da yawa mata da maza jingin duka ga al'ummai ga la'abbai ga wato wannan kaso sai aka ce su ɗauki ɗaya bisa uku na dukiyar sai kuma a zauna a kasafta ta duk da wayannan dangin ko cikin umomin abin da za su cike nan ɗaya bisa uku na dukiyar marigayi min ba'ad wasiyatin yusa biha audain bayan wasiya wacce aka aiwatar ko kuma bashi. Allah ta'ala mai hikima sai ce gaira mudar. A nan gudun Allah ta'ala ya ce, amma wasiyar ba wacce za ta cutar ba. Mai Allah ta'ala yake nufi da wannan? Kenan idan baka aifu ba, ana magana ne akan bakarare ko? Yawanci masu ‘ya'ya, ai daman kowa da zai ci gadon kana son sa, uwarka ce, ubanka ne, ɗanka ne matarka duk son su kake ko to wannan shi bakararen yana da wani kalubale bai da kowa kun fahimta idan zuciyar akwai tsatsa ana yin wasiyar da Allah bai yarda da ita sai ka ɗauki dukiyar sai ka sadaukar ta a wani ɓangaren da bai dace ba ko ka ba da abin da ya yawa ga abin da aka ce a yi wasiyar don tana da sharaɗi wasiyar misali ana samun mata wanda za su zo daga nisan duniya su zo su yi giji-giji a wata ƙasa amma idan suka tashi wasu dogon shekaru sun san duk daren daɗewa danginsu daga nisan duniya in sun mutu za su zo suna ganin wani Allah ko dama wani bakin ciki ne ma baro ka da gida ko rigima ko abin da ya kama da haka ba ka ji kana son ma dukiyar taka dangin su ci ba alhali ne kuma Allah ne ya ba su ko sai ka ji sun sadaukar da wani nau'in kuɗin ko a ƙawaye ko a abokan zama ko wani abin da shari'a ba lalle ta yadda da shi ba shine Allah ya ce gairan mudar wasiyar ba mai cutarwa ba kai akan iyalan ma akwai ka'ida annabi ya je gaida ɗaya daga cikin sahabbansa a lokacin da yake jinya jinya da take kama da ta mutuwa yace sai na ce masa ya rasulullah ni dinnan mai dukiya da yawa ne gashi ban haifi kowa ba sai ya mace kwallo daya ya rasulullah zan kasa dukiyata kashi uku na kyautar da kashi biyun na bar kashi daya sai ce masa a'a kada an kawai yace masa a'a yace ya rasulullah to zan kasa dukiyar kashi biyu sai na bada rabi na bar rabi yace masa a'a yace to ya rasulullah zan kasa dukiyar kashi uku sai na bar biyu na sadaukar da kashi ɗaya. Wannan ma annabi bai ce e kai tsaye ba sai ce as-sulus was-sulus kasir. Ɗaya bisa uku, ɗaya bisa uku mata yi yawa ko tana da yawa. Amma me bai ce kar ayi ba. To daga nan malamai sai suka ce to idan kana son yin wasiya to dukiyar ta zama kar ta zama ka bada abin da ya wuce ɗaya bisa uku. in gida ne da ke wanda kimarsa ta kai dubu ɗari shida kika ji za ki wasiya wala Allah wata cikin umma da kike kallon batta da gata da ke kika tsaya mata hidimar ɗaya'yanta da sauransu yanzu in kin mutu kin san bata da gado sannan kuma ke ɗin daman ke ce kike rufa mata asiri to yana da kyau ki yi wasiya ki ce idan na mutu wance daga cikin dukiyata a ɗauki dubu ɗari biyu a bata ta yi jari ta riƙe iyalanta ba laifi ba ne a kike da wanda ta kai miliyan uku kice a bata miliyan ɗaya ta sai gida bata da gurin zama wala Allah daman ke kika bata ɗaki a gidan da kuke zaune ko wani abin da ya kama da haka matukar wasiyar bata wuce ɗaya bisa ukun dukiyar ba to bata zama mudar ba bata zama mai cutarwa ba an yarda da ita amma idan wasiya ta wuce wannan adadin Allah ta'ala bai yarda da ita ba to ala ayi halin duk yanda mai wasiya zai yi wasiya ya zama akwai kyautatawa a ciki kada ka tsawwala kada ka fitar da dukiyar annabi yace ka bar ƴaƴayenka su zo kuma suna gararan ba akan al'umma saboda akwai wanda yanzu suke cewa matsalolin da magada suke aifarwa ya sa sun ji ba sa so su mutu su bar ma gado bare ma a zo ana rigima akan dukiya gara ma ka kashe kayarka annabi yace kada ka bar dukiya ka bar iyalanka su zo suna gararan ba akan al'umma suna zamewa damuwa kuma haka ne idan aka bar mana gado mata shine hujja da dalilin da zai baki dama ki rike ƴaƴayenki gadan aka rasa kamar yadda na faɗa ban ma bibiyan sa mu karɓi hakki a gurin waɗanda suke cinyewa din shi ya janyo sai muke shan wahala wajen rukan marayun mu tunda yanzu me an daina karar ‘ya'yan marayu ki ga ana raba su kamar yadda da ake rabar su kamar kosai. A ranar tashi makoki da, a ranar ake watandar ‘ya'ya a gidan marigayi. Wani baffa ya ɗauka, wani kawu ya ɗauka, wata umma ta ɗauka, ba za a bar ki da su ba, amma sai ki samu uwar marayu da ‘ya'ya takwas, ‘ya'ya tara, wala har mai goma sha wani abu. Ba wanda ya ce bari in ɗaukan miki guda biyu ki rage wahala. To ashe dole ne mu fita mu nemi haƙoƙinsu. Domin me mu riƙe, mu juya kuma ba mu ci ba kamar yadda ɗazu na faɗa idan kika sa a ranki zaki juya ta da adalci Allah zai sa mata albarka zaki rike ƴaƴanki ba tozarci ba walakanci amma in kika ce kin ji kunya ba za ki karɓa ba daga shayi magana za a ce sai ni ne ko kotu kika kai shari'a ta yadda akai kotu ba gashi a kotun annaba ake rabo ba to kazalika ke ma kin ce a karɓar miki haƙƙinki ba laifi bane kuma shari'a ba wasa ba ce ba da wasa za ta yi ba sai ta binciki gaskiyar magana wala Allah ke harsashe ma kike yi abin da kika tanin ba shi ne yake ƙasa ba amma yanzu da kika saka hukuma sai ta binciko miki zahirin magana yacce take kuma za ta raba miki ita cikin adalci da tausayi so muna fata iyaye mata a kauda cewa yayana ne ya karbi gidan nasu akwai kes ɗin da yake hannuna wai yaya ya karbi gidan yayi aure ita kuma uwar marayun tana gidan gado sannan ba haya ba ne bare ya ce ƙarshen wata ko ƙarshen shekara zai ba da wani abu don ta taimaki rayuwar 'ya'yan duk 'ya'yan ba mai karatu kuma ba mai sponsorin ɗin hidimarsu na lafiya ko na abubuwan da ya taso to wace muku ana kunya a wajen haƙƙi haƙƙin maraya ba wasa da shi ko a gun mahaifinki ne ki karɓa ki sauke nauyin da yake kansu shi ma ki sauke masa dalilin da yasa makarantu ayar farko kenan duk wanda yake cin kuɗin Allah me yasa yake ci jahannama kina duniya kina cin wutar jahannama haka Allah ta'ala ce duk kuɗin maraya wuta ne a cikin cikin wanda yake cin sa to ashe biki wa mahaifinki adalci ba in kika ji kunyar karɓan haƙƙin ƴaƴanki da yake hannunsa kin bashi yana cin wutar jahannama so iyaye mata ku zauna ku yi karatun ta nutsu rigima ita ce ba ta da kyau amma neman maslaha mafita ba laifi bane a shari'a yara a nema musu mafita a nema musu haƙoƙinsu domin me su yi karatu mai inganci su zauna cikin aminci su daina tozartuwa a bayan ƙasa wasiyatan min Allah Allah ta'ala ce wannan kalaman da aka faɗa wannan bayanan da yayi yace wasiya ce daga Allah wallahu alimun halim Allah ya ce shi masani ne masanin kuma wani iri ya ce mai haƙuri kenan Allah yana nuna kenan haƙuri yake da mu akan wannan kau da kai akan hakkin maraya da bai da haƙuri da hukunta mutum a duniya ya san abin da muke na musu zalunci da muke yi amma sai ya ce da yake shi mai haƙuri ne ya bar mu da ido idan Allah ya haɗa mu da shi a wancan lokacin za mu ba da jawabi ko? Don Allah ya kamata a ce mun yi sassauci da wannan gabar? In har Allah yana jaddada maka girman haƙurinsa ne ya sa ya sa mana ido akan wannan haƙoƙin da muke takewa me ya kamata mu yi tunda mun san idan ba dan shi din bane da an dau mataki akan mu kowace uwa da Allah ta gwada ki ji a ranki yau yini guda tun safa ba zan ce me yasa kai ba ko waye ce kai ƴaƴan gidan nan yau duk kuyi abin da kuka ga dama ba zan tanka ba dan Allah da wata ta iya kaiwa faduwar rana kuma ƴaƴan ko kwallobi ne da ke wallahi ba za ki iya ba to ashe Allah ya isa ya yabi kansa da haƙurinsa yana kallon mu da dukkan gangancin da muke yi ba kuma wanda ya isa ya ɓoye masa ai har gara na yaran naki wanda kika gani ne zaki gani na bayan idan ki baki gaba amma shi ba rufaffe a gurinsa laifi a gurin Allah kowanne buɗaɗɗe ne amma me inna Allah kana aliman haliman shi mai haƙuri ne ya sani amma ya bar mu da halinmu Allah ya sa mu gyara halayen namu
تلك هدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ce tilka hududullah wa'annan bayanan da na yi wa'annan kalaman da Allah ta'ala ya ce annabinsa ya faɗa wa sahabbansa su isar mana har yanzu yau ya iso gare mu ya ce ku gane wa'annan dokoki ne na Allah ta'ala dokoki ne na Allah ta'ala ya ce wa man ya ta'adda hududallah dukkan wanda ya ƙetara dokokin Allah ko? tilka hududullah wa man yudi illaha wa rasulahu ko dukkan wanda ya bi Allah da manzansa yace yudkilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kenan idan ka bi wannan dokokin da Allah ta'ala ya tsara ke mai bin haƙi ki biki karba kai da haƙi yake hannunka ka bayar ke da kika karba kada ki zalunci marayin ki tafi kadda shi yanda zai amfane su duka wa'annan sharadodin Allah ya ce hukuncinsa ne ko idan muka yi hakan muka bi shi muka bi manzansa ya ce ya dikil hujannatin tajrimin ta anhar zai shigar da mu aljanna wacce korama take gudana a ƙarƙashinta khalidi na fiya kuma muna masu dawwama a cikinta ya ce wa zalikal fawzul azim wannan shine rabo rabo mai girma akwai rabon da ya wuce wannan dama ya riga ya gaya miki ga yanda zaki daga kin yin yace in kin yi haka shi kenan kin rabauta zaki samu rabo rabo wani iri yace mai girma
ومن يأس الله ورسوله ويتعد هدوده يدكله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين
ويعز بالله Allah ya ce wa man ya asillaha duk wanda ya saba Allah a wa'annan dokokin da ya faɗa wa man ya asillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzansa game da wa'annan dokokin wa ya ta'adda hududahu kuma ya ƙetare wa'annan iyakokin yudkilhu naran khalidan fiha zai shigar da shi wutar jahannama kuma ya suna masu dawwama a ciki walahu azabun muhim sannan yana da wata azaba zaunanniyar azaba ta dindindin sakamakon me sakamakon sakacin da kika yi naki karbawa ƴaƴanki hakkinsu a gurin waɗanda suka cinye in baffanu ne suka cinye ki karba in danginki suka yi hoɓɓasa suka karɓo su ma suka rike ki karba matuƙar ba sun ɗauki ɗawainiyar ƴaƴan nan ba ne in suka ɗauki ɗawainiyar ƴaƴan suka ce za su ajiye wannan kuɗin har sai sanda yara suka yi hankali to wannan an yadda da shi idan suka yi hankali a ba su su juya don su amfana su rike kansu a gobe wannan musulunci ya yarda da shi amma in dai wai kawai manufar gadararsa shi wanan ki ne wanki ne kanin ki ne a babban ki ne kawai ya karba yayi shiru bai san sabulun ko bai san omon ko bai san makarantar yaya ba ba dalilin bar masa kuɗi kar ki ce za a zage ki kar ki ce za a ce ke kina fada akan kuɗi a'a kina fada ne akan me haƙoƙin ‘ya'yanki. Haƙoƙin ‘ya'yan nan kuma ba ke kika ce za ki karɓa ba, Allah ne ya ce ki karɓa, Allah ne ya ce ki tsaya a kansu. Ki nema, ki juya kuɗin da adalci, in wani za ki ba wa ya riƙe ma, shi ma ya riƙe da adalci. don akwai irin wannan sharaɗin an ce kada ma a haɗa kuɗaɗensu da kuɗaɗenka don ganganci ya zama akwai lissafi a tsakani in kasuwanci kake aka ce ga wannan na wane ne saka masa ka juya to an san nasa kaza ne kuma ga ribar da ya kamata a dinga ajiye masa duk lokaci lokaci musulunci ya ce idan yaron ya kai munzali ana iya kiransa a ce wani kuɗinka dubu kaza da yake hannunmu yanzu ya zama kaza kana ganin in mun baka me za ka yi da shi idan yaro ya ce eh dama wallahi abokanai na duk sun yi roba roba ni yanzu ban ni da shi in an bani ni ma zan saya a ce masa tashi ka tafi bai kai ya karba ba amma in ya ce eh to ni saboda yanayin da yanzu nake gani gashi na yi registration wannan ma da ƙyar na samu na yi kaza kaza kawo wani da wani suka yi kaza kaza amma in dai yanzu na samu har zan iya samun jari to zan fara sai da kaza da kaza ni ma ina ga zuwa gaban Allah da zan fara yau kaina hidimar makaranta ko kuma zan yi kaza na sai da zuma shin yace zai siya na acaba in dinga yi acaba ina dan yin adashi in na tara kuɗin zan dinga yin kaza na hidimar makaranta ko kuma zan dinga taimakon mamanmu akan ɗawainiyar ƙanne na to an san ya zo da hankali kuma in ya rike kuɗin zai juya za su amfana amma daga lokacin da ya kawo wani abu na mosharewar rayuwa to a girman bai kai a bashi kuɗin ba hankalin bai kai a bashi kuɗin ba abin da kuma yanzu yake faruwa akan matasan mu kenan wayanda ma aka karba hakkin sai a basu wannan ya sai waya wannan ya canja mashin wannan ya sai JC da abin da ba shi kenan ba kudin a karamin lokaci su lalace yaran su dawo kuma babu karatu babu masu kula da su a kwanan nan wani malami yake ce mu wallahi ya an wuce a gabansa da wata mota ba lamba fit ta wuce ta dawo irin gudun rashin hankali ga kiɗa sai ce wai wannan kan waye ne wata mai sabuwar wani mai sabuwar mota sai aka karanta masa ai wane ne baka sani ba last week an ba su gadan su ba last week sati ɗaya da bada gadan ba abin da ya fara ballowa sai mota ta ketare ni me ribarsa kuna tunanin me wannan tsarin akwai tunanin dukiyar ana tsammanin za ta kai dan wani lokaci yanda aka ɗauko wannan motar haka za a je kuma sai a nemo abokane sai a sai kayan ciye-ciye da shaye-shaye ai ta fati ai ta masa hidima yanzu ya zama wa ana ji da shi ya zama mai sunansa yanzu ana lallaba shi wani basarake ya sai maka waya ya maka kaza ya ɗauki ɗawainiyar ai ta in ma mutumin banza ne ai ta ɗiban 'yan mata da galauci da abin da duk zai iya faruwa na fasikanci bayan ƙaramin lokaci sai a dawo kuma a zama abin tausayi so ana so kafin a danka wa mai dukiya dukiyarsa mu iyaye mata mu gane suna da hankalin da za su rike kuɗin shekaru ba shine hankalin ba wani yana da shekarun amma bai da hankalin so mu gane haƙƙinmu ne tun kafin dama su kai munzalin ba su kuɗin mu ja su a jikin mu nuna musu mahimmancin yadda in sun alkinta Allah zai taimake su ta zama sanadin rufin asirinsu idan muka watsar da ita kuma za ta zame mana jarrabawa sai da ta zama tarihi mu dinga cewa da muna da shi ko ki ta tusa musu ilimi na kasuwa ilimi na neman karuwa ya za a biyar ta dawo goma tun kafin me ku yakin karban haƙƙin nasu daga haƙƙin ya zo kuka tashi kuka tsaya ke kina yi su suna yi sannan kina addu'a to Allah zai kaɗar da wahala da fitina daga ɓangaren marayunki So tun da Allah ya ce wannan shine dokokinsa dan Allah iyaye mata mu daina kau da kai da cewa haƙoƙinmu ne amma mun kasa karɓa mun bar yaran suna ta gararan ba. Da uwar marayin da ta ce ita ubanta ne ya ce a sai da gidan marayin a sai na fi a ƙaninta. Kuma fa ba wai an wai an a bashi aron kuɗin ne fa. Ba fa wai ya dinga ba da wani abu ana taimakon marayin ba ne dan Allah akwai adalci a nan. ai ko da zai ce mahaifin cefane ne tunanin cewa ai ƴaƴan suna ci a ciki ba a zo da sharadi a ciki ba ita dukiya tana so ai sharadi a kanta to ita kuma tana ganin mahaifinta ne shi kuma wannan kaninta ne kuma yana taimakon mahaifin nace amma ana daukan ɗawainiyar makarantar ta ce ba wanda yake karatu abin da ma ya kawo ta guri na kenan ya za a ya sasa a makaranta idan suka yi abinci ne suke ba ko kuma in yayi na faɗin duk sati yakan ba ku wani abu tace haram wallahi bai taɓa ba su komai ba iyaye mata muna da haƙƙi yanda wannan ɗanki ne ita ma wannan yarki ce kada tausayin wani ya rinjayi wani kin danna haƙƙinta kin danna haƙƙin ƴaƴanta ke uwa akwai darasi a gare ki ki zauna da su har da mahaifin ki gaya musu gaskiya su fitar da abin da yake ba nasu ba haƙƙin ‘ya'yayensu a riƙe musu ‘ya'yaye da adalci So idan muka dawo kan wannan tafarkin, insha Allahu za mu samu sassaucin rukon marayu da yanzu muke fama da su kowanne kika kalla ba karatu, ba zani mai kyau, ba riga mai kyau, babu karatu, babu abinci. Kuma Allah yana yarwata da dukiyar da daman aka saka tausayin marayun a cikinta. Inda yanzu karɓan dukiyar ɗan uwan yayi da niyyar ya juya, an masa izini shi ma ya ci daga ciki, ba da cutarwa ba, su ma ya ce su daga ciki. ma'ana ai wani ajari zai dinga ba da kaza duk lokaci kaza shi kuma ya dinga amfana da abin da ya rage uwar kuɗinsu tana ajiye so da Allah mu dinga shinan wannan haƙoƙin idan ba mu zauna muna yin sa akan shina ba akwai fitina a tare da mu kuma akwai tuhuma a gurin Allah subhanahu wataala ƙarshe ma dai ga ashi Allah ya gaya mana makomar mu idan mun bi in mun yi taurin kai kuma ga mummunar makoma wanda muna neman tsari da ita Allah subhanahu wataala ya samu dace
alhamdulillah Allah ya saka malama da alkhairi ubangiji Allah ya sa muku wannan karatu daidai daidai da aka muku Allah ya yi nakan ji farin ciki na karanta alqur'ani saboda shi ne malamar da rayuwa gashi komai ya zo da shi tsari daidai daidai idan matsayin ki na uwa matsayin ka na mahaifi wa ɗaɗa ɗawaye inda ga matsayin alqur'ani ya to kin ga dai babu wani wanda zai kawo wani ilimi da zai ce ga yadda za mu yi kuma bayan cikin alkur'ani maganar Allah ku ga komai ba sai da zai yi mana ilimi tsari tsari da za mu tafi wa rayuwa kuma ya kawo wani wani kan cewa dukkan wanda bai yi wani wani dokar da ce kuma wanda bai yi dokar Allah da manzansa ba ga kuma bayan ta ga hukuncinsa wanda kuma yi doka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce zai yi da shi don kuma Allah ba mu ikon bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala tare da hasken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka mana akan hidimin Allah wato iyaye mata gaskiya akwai kalubale a gare mu sau da yawa muka irin wannan kuskure kina jin kunya a ke dukiyar abun mahaifin naki da ke kamar da malama ta faɗa ko kuma a'a a wajen yayi ki ko kuma abun yan uwan uba wasu kuma yan uwan sai ai mun a rike dukiyar daga tabbata ba a tausaya wa ƴaƴan bare a taimaka wa rayuwarsu an ma manta da shafin mahaifi ya riga ya tafi har mai shafin sa ga kuma abin da Allah ta ya za a yi a bar mu zauna lafiya jama'a dukkanin wanda zai ci hakkin maraya a rayuwa baka taimaka wanda shi ya ce ka taimaka mishi ga yadda zai kuma ka shi kuma na sanne ka kuma ka ɗauka ka handa mai kuma baka taimaka wa rayuwarsa da gaske wallahi marayun mu suna cikin ƙalubale a wannan yanayi saboda ni babu karatun babu jin babu shan babu sira kamar yadda malama ta faɗa kalilan daga cikin su ne wanda Allah ta'ala ya azurta su da masu ruhan ko kuma fannin wani wajen da za su iya taimaka musu a cikin yan uwan mahaifi ko a kan yan uwan mahaifiya to Allah ta'ala ya gane da mu mu bar dukkanin abin da yake ba daidai mu kuma ga hanya madaidaiciya domin mu tsarin rayuwar ya daɗi duk ɗan da ya tashi cikin walwala cikin tausayi shi ma nan isar da tausayi da walwala a rayuwarsa amma in ya kasance rayuwarsa cikin kunci idan ba mai ƙarfin imani ba haka sai ta kuntatar rayuwa shi bai kuntata wasu kin kai ka gami silar kuncin wani kai silar kun shigar da wani cikin kunci Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya gyara da mu ubangiji Allah sa mu amfani da abin da muka ji mu isar da sako ga wanda ba su samu zuwa ba domin mu samu ladan tare da muka su mu tare mu tsira tare sakamakon dai lokaci ya riga da ya tafi yau talibin ba zai yi tsayi ba insha Allah anan za mu dakata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada ya sa mu amfani da abin da muka ji wanda ba su lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya wanda ba su da ci ko sha ko tsira ko kudin makarantar yara yanzu an gada ko Allah subhanahu wataala ya buɗo mana hanyar da zamu samu a biya wa'annan abubuwa yanayi na rayuwa da muke ciki Allah ya ƙara sassanto mana su ubangiji sa dukkanin muhallin mu karba a cikin zukatan mu gare shi muke wuta gare shi zamu samu mu kuma taimakon ba ga wasu ba domin idan muka koma ga Allah sai kiga Allah ya kama mana mutum Allah ya dace da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
To alhamdulillah kamar yadda aka yi ta mana wasiya ko yanzu wace wasiya za mu fara yi wa kanmu. Malama suka ce, kai ɗin ba kai ne kai ɗin ba, kwanakinka su ne kai ɗin. Idan yin saurana kwana goma a duniya, ɗaya tana raguwa saurana tara ko? Biyu saurana takwas, in aka tafi ya dawo saurana ɗaya, gobe zan wuce ko? daga goban akwai ni ko ba ni ba ni ashe kwanakin su ne ni din ba ma ganewa kullum kwanakin raguwa suke kenan ni raguwa nake haka ne yau da gobe wata ran ba ni shin me zaki gaya wa Allah tazarar da ya baki tsakaninki da 'yar uwarki da ta mutu tun wancan satin da wata ta mutu tun bara da wata ta mutu tun wancan watan shin da aka barki har hasube aka barki a'a ana nufin fa ki zo da wani sakamako ne fiye da wanda ita ta tafi da shi wasu sahabbai da annabi ya hada kawance kusan bayan an yi hijira annabi ya hada sahabbai kawance ko ɗan madina ɗaya sai hada shi da ɗan makka ɗaya su taimaki juna su ƙarfafi juna sai ɗaya ya riga ɗaya mutuwa a duk filin yaƙi da ɗaya ya mutu bayan sati shi kuma ɗaya bayan an dawo gida ƙaramar jinya shi ma sai ya mutu aka je aka yi jana'izar sai aka dawo da aka dawo sai annabi ya ce sahabbai me kuka roƙa wa ne da ya mutu a gida sai suka ce mun roƙa masa shi ma Allah ya ba shi daraja irin ta wani da ya mutu a fagen yaƙi wancan satin ya ce ayya ku ba ku yi masa fatan ya zo da abin da wancan ya tafi ba sati ba aka daɗa masa tsakaninsa da wancan ku dubu bayan da annabi ya jinjina da sati kuma wancan a fagen yaƙi ya mutu ya ce ya yi karatun ƙur'ani sati guda bayan wancan an riga an rufe littafin ya yi sallah sati guda ya yi tasbihi sati guda kuma ku ce kuna nema masa darajar wanda ya kasa da shi yar uwa da ni da ke da aka ƙara mana kwanaki ba ana nufin kawai an ƙara mana bare mai dan mai lissafi ba ai dama annabi ce duk wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa to aikin sa ya tsawaita ya yawaita ake shi alkhairansa su yawaita ake shi so me muke tanadi wa kanmu me muke wa kanmu wasiya sabai suka tashi bacci kullum sai ake sai su bincika daga safiya zuwa yanzu me da me da me ne na alkhairi me da me da me ne na kuskure in suka fahimci akwai kuskure to bacci ba sa jin sa tsari ne za a gaba su in suka ji akwai alkhairan sai su ce to fatan su na gobe ya fi na yau abinda ba ma yake da yan abinda mu yanzu ba shi bane a tunanin to da muna wannan wasiyar wasiyar kusantar da kai take ga Allah subhanahu wataala kullun ki ji a ranki wala Allah ba za ki je ku ba zaki ci kina kwadayin yin aiki fiye da na jiya da na shekarar jiya kin taso da kawarki abuwa daya ta aiku tun daga aikuwar farko ta mutu ke aka yi miki nisa da rayuwa sai da kika aikuwa bakwai zuwa takwas har yanzu kina raye kin dauka Allah yana nufin ke ba ki zo da irin sakamakon da tafi ne wallahi ba a bar mu kara da ba da aka bar mu da wannan rayuwar to ana jiran sakamakon rayuwar a hannun kada mu zama masu sakaci a wajen ibada kada mu zama masu sakaci masakaci a wajen ayyuka har kullun ka ji kana kwaɗayin ninka aikin ka na yau ya fi na jiya tasbihai nan a bakin mu ga sunan kala kala duk wanda suka yi mafita ne a rayuwar wallahi da sassauci zai dinga samuwar kafin sun ce dinga samu ba kawai mu ba ku duba na na aisha wani ran aka ce suna kwance da annabi kulo daya sai ya fasa ya ce jika ta jika shi da ya jiya sai ga na aisha ce su ya ce aisha me yasa ki kuka ta ce ya rasulullahi alkiyama na tuna sai ya juya kansa kawai eh ta zo gurin ta yi kuka a bar kuka ce haka Allah ya ce mana mu yi kuka mai yawa mu taƙaita dariyar amma kuma dariya muke mai yawa don Allah wa za ta siyo yanzu yaushe ne ƙarshen sanda ta zauna kawai ba abin da ta zo nema gurin Allah sai lahira tana kuka tana sharewa biki tashi don damuwar ƴaƴa ta ishe ki ba biki tashi don talauci ya dame ki ba biki tashi don kuncin a'a kawai yau lahira kika tuna za ki mutu za ki ke mutuwa a daren yau din kika kwana kina sallah kina gaya wa Allah ya yaje ki yaje ki dan Allah wala tana mu karshen wannan zaman ki wa kanta muna tashi ne akan damuwoyi mu ba yadda ita ma ibada ne an yadda mu haka amma mu nesantar da kanmu da duniya mu yi lahira annabi ya juya mata ta ci gaba da kuka san ya farka ya kuka take hane an bata daina ba tana ganin ya mutsa su ce ya rasulullahi wai ku annabawa me za ku iyalan ku ne ka ranar alkiyama ya za ku da iyalan ku ta ji ita ba za ta kai labari ba tana so ta jingina da shi me zai ke mata ranar alkiyama ya aisha ba abin da za ta iya muku ranar alkiyama a gurare guda uku wallahi ba abin da za ta yi ya rasulullahi wata gurare ya ce lokacin da aka fitiro da kowa daga kabari ba wanda zai iya amfana da wani ya ce lokaci na biyu gun da aka zo neman sakamako za a miƙa wa kowa littafinsa kowa fata yake ya gana su shi din ma tukun ya haye ce bari a kuma za a ci nana aisha ba yan uwa ba fa ni ba ba fa ke ba nana aisha ba ya ce guri na uku lokacin tsallaka sura'i daga an ce a hau sura'i kowa fata yake ya zan yi na haura ba ruwanka da ɗaya ba ruwanka da uwa ba ruwanka da uwa duk tausayi wannan an wannan ke jin da ya za ki sirari annabi ce ba abin da zai mata ki duk wutar da annabi ke wani aiki yace iya kace idan muka tsallaka mu annabawa ana ba mu musuwa mu biya mu iyalan mu al'ummar mu kenan muna ce musu Allahumma salli Allahumma salli Allah ka tsiratar da su Allah ka tsere da su yace za mu dinga Allahumma ummati kowa yana kiran al'ummarsa yace iya abin da za mu amma fa sai mun ga mun sha annabi kenan fa yake ce wa'annan gurare guda uku sai ya ga ya sha ya tsallake wannan tsirani duk da satifiket da aka bashi tukunna sai ya fara hango ina iyalansa ina makusantansa ina al'ummarsa ni da ke yan uwa da muke ji ita fa kenan har ta tuna ga ta abubuwan manzon Allah ga ta kusa da shi tana tunanin tana da wata nasaba ta kusa bai zai iya ba da yake mata ba yan uwa mu je mu kan mu tunani kana su ake ce ko mu je mu tsadda kanmu wajen neman kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala za mu sauke samu saukin mutuwa saukin tashi saukin hisabi kuma har a nan duniya za mu samu sauƙin rayuwa duk wanda ya kama Allah insha Allah Allah yana tare da shi duniya da lahira Allah ya samu dace na yi mana wannan tsokacin ne dan na tuna mana ayoyin da kai ta karanta sai ta ce mana wasiya wasiya wasiya ga Allah in har Allah zai zauna yana rarrashin ki ki kaza ki kaza ki kaza ba ki ba daga karshe me yace mana karshen aya in ba mu yi ba ga nan azaba ta zo so kowa da zai ta gyara ba abin da tare da musamanta da kuma yi kokarin ninka ayyukan alkhairinta sallu ala nabi ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا اننا امنا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون دعائي وابتهائي إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم يا إلهي غير المغضوب عليك أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم